الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
a yau ashirin ga watan ramadan hijirar sayi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da talatin ga watan march 2024 a za mu tashi daga yadda mutu cikin tafsirin na cikin soti yasin amma gabanin nan za mu yi a ɗan takaitaccen bayani game da waƙiya babba da ta faru a yau wato ashirin ga watan ramadan shi ya yi daidai da a lokacin da aka yi fatuhu makka wato kenan wannan rana na ashirin ga wata wani babban abu ya faru a duniyar musulunci wato an samu babban buɗi a duniyar musulunci kuma abinda yake na buɗi ne shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya taimaki sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe maka kuma Allah ya tseratar da ɗakinsa na Ka'aba ta hanyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya zama to sanadiyar shiga jama'a masu yawa musulunci ko يدخلون إنا إذا جاء رسول الله فتى فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا سبيل هكا حقيقة فتح مكة buɗe maka ya faru a cikin watan ramadan hijira tana shekara takwas ashirin ga wata yadda abin ya kasance ko shine lokacin da aka je aka yi sulhul hudaybiyya daga cikin abin da ya zama to natija na sulhu da biya shi ne tsakanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mushrikan maka an samu yarjejeniya kan cewa an dakatar da yaki saboda haka duk kabi duk kabilin da suka zo suka zama to alliance ba su ne alliance da wata ba eh suka yi haɗin gwiwa da ku to ba za mu yaƙe su ba duk kuma wanda ya ina ku kabilar mu amurawa bi ma'ana abin da yake so a fahimta shine wato kabilar kabilar khuza'a su sun zamanto cewa a sun yaɗin gwiwa da musulmai su kuma kabilar banu bakar sun yi hada alkawari tsakaninsu da kafirai sai aka ce to shikenan yanzu da mushrikai da dukkan ƙabilun da suka haɗin gwiwa da su duk wani wata ƙabila idan ta zo daga baya ta nemi ta yaƙi ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilun da suka haɗin gwiwa da mashirkai to sun kirawo yaƙi ga kowa da kowa kenan da duk wanda ya haɗa gwiwa da mashirkai haka zalika ita ma ƙabilar kuza'ata da ta haɗin gwiwa da musulmai da sauran ƙabilun da suka haɗin gwiwa da musulmai idan duk wata ƙabila daga cikin ƙabilun da suka haɗa gwiwa suka haɗa gwiwa kwace ko da musulmai suka samu alaya to duk wanda aka taɓa kamar an taɓa kowa ya sanya aka da musulman da sauran za su zo su yaƙe su aka rubuta wannan yarjejeniyar aka tabbatar da wannan yarjejeniyar aka tafi haka saboda haka sai mashirkai suka tashi suka karya wannan yarjejeniyar suka yaudari a musulmai akan wannan yarjejeniyar da aka yi shi ne suka je da dare suka shiga cikin kabilar kuza'ata cikin dare wanda suka haɗa gwiwa da wake nan masha Allah suka je suka karkashe wanda za su kashe suka jiwa wa'inda za su jiwa ciwo har a cikinsu akwai wani la'ananne a cikin banu bakar suka ɗaya yana cewa la ilaha yau yau ba wani ubangiji saboda haka yau ranar ramuwa ce za mu kashe ku ina ubangijin ya zai kama kyau saboda haka hankali ya tashi aka samu amru bin salim al-khuzai ɗan ƙabilar khuza'ata ya bi dare ya gudu ya bar maka ya tafi madina ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faruwa ya ita madina ya zo ya tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wata kan ainihin masallaci a zaune yana zuwa wajen annabi sai ya fara waka ya rabbi inni na shada muhammadan a halfuna wa halfu adiyil atlada fansur hadaka allah nasran ayyada wadu ibadillahi ya tu madada fihim rasulillahi kan tajarrada abyadun misl al-badr yasmu sa'ada inna quraishan أخلفوا كالموعدة ونكدوا ميثاقك المؤكدا وقتلوا نار كعا وسجدا yana zuwa kasan shi balarabe waka ba ta rawala ya ce ya ubangiji na zo ne ina kiran muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne muka haɗin gwiwa da shi wanda kuma dama mu kabilanmu sun taɓa yin haɗin gwiwa har da kakannin sama ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo ka taimaki bayan Allah ka kirawo sauran jama'a su zo su ƙara ƙarfi domin wa'innan sun zo sun far mana cikin dare sun karya yarjejeniyar da suka yi da kuka yi da su sun kashe mana sallah mana sujjada mana ruku'i ka kawo mana taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin haka sai ce musirta ya amru bin sadi an taimake ku ya awon ɗan sai ma'ana ya kawo shi da siga na ma'ima an riga an taimake ku saboda haka bayan haka sai su kurai shawa da suka kafar maka kenan mushrikai da suka san sun yi wannan aika-aikan da kansu suka san cewa sun fa karya alkawari saboda haka sai suka haɗu a jarum da duwa suka ce me ya kamata a sai suka ce mu koma mu je mu yaudari musulmai ma aika musu da mutum ko abu sufiyan ne aika musu a nuna musu mun zo ba su hakuri ba mu karya sauri ba wanda idan an yi hakuri fa za fa su kara an gane saboda haka suka aika abu sufiyan suka ce jodi mazala su ba su ce mai ya zo ne zai sake sabon yarjejeniya ai ba a tsarin mummuni so biyu a rami saboda haka abu sufiyan ya iso madina bai tsaya ko ina ba sai a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Esta Ummu Habiba yana shiga ɗakin ta ya zo zai zo na sai ta ce a tsaya tsaya sai ta ta nannade tabar makaba ta manzo Allah ta jinye shi gefe ba zai zo na akai ha sai ce saboda ni kika nannade wannan ko danki danki kare min shimfiɗa ko da me ta ce a shimfiɗar manzon Allah ce da yake sama sallallahu alaihi wasallam kar kuma mushriki ne shi ko mushriki ne dasa ne ya za ka kan shi wajen manzan Allah ka ji yadda fikiyo inda wani mushriku nan na dasa wato anan ta yi alwala'u wal bara'u ta yi cewa wala'in ta yana ga muminai bara'in ta yana ga kafirai kuma ko da wannan kafirin mahaifinta ne an fahimta saboda haka ya tashi ya fita a fusace ya ce lallai a wallahi da kar a sabaki ba'adin sharu shari ya same ki bayan rabuwa ta rake ni zan ki waka ita ku alkari ya samu saboda aka ya fita daga ɗakin nata ya tafi wajen manzo Allah subhanahu alaihi wasallam ya ce na zo ne daga wajen Quraysha mu zo mu gaya maka mun zo mu sake sabon yarjejeniya sai ya gama dukkan maganganun sa manzon Allah ya shiru bai ce mai uffan ba la hawla wala quwwata yayi mai shiru wato ka gane cewa annabi karimi ne ba shi aka taba ba wa'inda muka haɗa gwiwa da su idan distan da yake wa maka da distan da yake wa ƙwarishawa ba zai hana cewa kuma ba zai wa wa'intan adalci ba da haka zuri an gane ka duk ba sai da haka manzara sallallahu alaihi wasallam shi bai ce komai ba ai ya san a'a kenan ko ba wace ya ce shiru ma an yi magana ne yana fita bai tsaya ko ina ba sai ta wajen sayyidina Abubakar ya je ga mai gashi gashi gashi gashi sai na abubakar ya ce ma annabi fa'i ba zan ba zan je in mai zala magana ba saboda haka ya wuce ya tafi wajen sai na umar ya ce na zo ne ka je ka nema mana ceto nan annabi a zo a sake sabon yarjejeniya sai na umar ya ce a ashfaqu lakum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in je neman muku ne ceto da manzo Allah wallahi law lam ajin illa zar la jahatukum bihi wallahi da a ce ba da komai zarra ce sai mun saura a duniya sai na yake furta ai shi babu wasa mala saboda haka suka ce wannan ai ba ne ya bane ba suka wuce suka tafi wajen sayyidina ali radiyallahu anhu suka je suka ce je wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya ce laqad azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala amrin ma nastaibu an nukallimahu fihi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki gabar abu da babu wanda zai zo ya tunkare shi wannan magana kudi ne saboda haka duniya ke wasu Abu Sufyan kunci ko ina musu ya hauka raƙumin sa ya koma a Makka ya tabo wajen mutane ya ce musu to fa mu aika aika ne maka babu babu sai wanda zai mu je mu dare su mu ce a dawo saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara sabbansa ya ce a fara lesunansa a fara shirin yakar kafirin nan kuma sai sai an buɗe waka aka fara ya ce amma ku ja bakin ku ku shiru kada ku bari wani ya san cewa za mu zo mu yaƙi su ka a bari wani daga cikin mutanen maka ya san da wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allahumma خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها يا أبنجي إنا روكانك كتوكي duk idanuwa da labari daga ƙuraishu har mu je garin kansu san cewa za mu zo musu ko ya nemi musu diran mikiya saboda haka annabi ya ci gaba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana shirin zuwa a yaƙi waɗannan Qurayshawa sai aka samu wani kuskure ya faru aka yi kokarin a buɗe sirrin yaƙin da Annabi zai tafi ta hannun babban sahabi ɗaya daga cikin manyan sabon Annabi wanda ake kiran shi da Hatib bin Balta'ata wato shi Hatib bin Balta'ata nan radiyallahu anhu ya kasance daga cikin manyan sahabbai ya ma ya ma yi yakin badar tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki takarda ya rubuta wasiƙa zuwa mutanen maka yana ba su labarin cewa annabi zai zo yaƙi ya samu wata mata ya ba ta kuɗi ya ce mata gashi nan ki je ki kai musu kanki bari kowa ya sani ta fita cikin dare babu wanda ya sani amma ya manta wanda yake abin basirun bisirin gaibi ne kabila kiyani mai gari da ganin gaibu gabanin abin ya tabbata shi da Allah yake bashi labari daga sama kafin ka ce mai labari ya sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi gashi gashi gashi ga abin da hadibi ya aika ya aika mutane zaka zo musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Aliyu yace gani ina Miqdad yace gani yace ku tafi yanzu nan ka ku tsaya a ko ina har sai kun je gurin da ake ci mishi raudatu khakh akwai wata mata a gurin nan akwai wasiƙa da aka aika ta da shi ta je ta kai wa ƙuraishawa suka fita da sauri wato rayuwar hadisi ya ce sun yi sauri kamar yadda walƙiya take sauri speed of light saboda haka ba su tsaya a ko'ina ba sai suka sai inda annabi ya gaya musu kuma daidai wajen sai ga wannan matar yau ka san koda ta yi sauri Allah ba zai tsaye da ita wanzala ne ba ya yi ko Allah ya tsaye da ita saboda haka suna zuwa suka ce akhrijul kitab fito da wani wasiƙar ta ce ya ni ba wata saka da tare da ni suka ce mata ma ka zaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zauna wallahi manzo Allah ba zai sarrafa ba ba zai faɗa abin da ba daidai ba tan da yaji akwai wallahi akwai ko ki fito da wannan takaddar aulan nan zai an nasiya ba ko wallahi mu ke ta miki kayan wannan annabi ne yake da ta galla muhalata ta ce a ku tsaya tana kwance dan kwalinta da mayafinta ashe ga wasiƙa nan ta cike ta tare da gashin kanta suka ɗauko wasiƙa suka kawo maza Allah ana buɗe wasiƙa ga min haɗin bin abi balta'ata ila quraish kaza kaza wannan wasiƙa yan daga haɗin dan balta'ata zuwa ga quraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana yana shirin zuwa ya yaƙe ku da runduna dubu kaza yanzu ga abin da ake ciki a cikin wannan shirye-shiryen a mazalla sallallahu alaihi wasallam adalin shugaba adalin shugaba in ni da kai ne ne mara bizu saboda haka mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kira haɗin aka ji ya kirawo ya ce na kira ka ne don in tabbatar la ilaha illallah yana tabbatar da magana kenan ya wala zina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatuzyu ala ma fa'altum nadimina yace na kira ka ne in tabbatar shin kai ne karbuta wannan wasiƙar da ya bude baki yace la ta'dil alayya ya rasul kakkai mun gaggawa kakkai gaggawa hukunta ni a ya riga ta wata shine kakkai gaggawa hukunta ni ya rasul wallahi inni lam u'minu billahi wa rasulihi wa martadtu ولا بدلت ولكن ولكن لي في قريش عشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونه yace ya rasulullahi kakkai mun ga kakkai ga gawo kwanta ne wallahi ni na yi imani da Allah na yi imani da manzon Allah kuma wallahi ban yi ridda ba abin da ya kasance shine ina da dangi a cikin wayannan quraishan da zaka zo ka yaka ina da da kuma ba su da ƙarfi ba wanda zai taimake su wa kana mimman ma aka lahum qarabat yahmunahu amma kaga sauran sabon nan suna da dangi a maka ba za su bari a kashe su ba ni kuma ba ni da dangi iya mutane na kenan shi sa na rubuta amfa na san za ka yake su kuma na san Allah zai baka iko ka cin abin nan ka samu nasara a kansu saboda haka idan suka bari a kashe iyali na fa wanda su ajiye mun su duk abin da zai faru da su shi abin da ya sa ya kace sai na umar yace da'an ya rasulullahi adruk unuqahu faqad khana Allah wa rasuluhu wa kan nafaqa sai na umar yace ya rasulullahi rabu da ni in finge kansa kawai malam ya ya ha'inta Allah da manzo Allah yayi munafanci menene kake sanin an su manzo Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا يا عمر وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على آل بدر faƙali imalu ma shi tun faƙar gafartu da ku sai ta haɗu mutane shi ai ya taɓa yin yaƙin badar ya ji yaƙin badar ba ka sani ba cewa umar ta yi allah su ba wannan la'allah ba ta ta hakiki ne tabbas allah subhanahu wa ta'ala babu da lokaci da mun faɗe su ya da irin su a cikin alƙur'ani ta yi allah subhanahu wa ta'ala din da ka ji allah ta la'allah kuma tufilin ta ta hakiki ne ta yi allah subhanahu wa ta'ala ya yi duba zuwa ga duk wanda suka je badar daga cikin sabai yace kai ku yan badar labai ka yace ku aikata ma duk abin da kuka dama na yafe mu yadda ku tsaya daga manzon Allah na yafe muku abin da kuka dama wannan shine ku yi komai ba komai ba su kai ne suke da wannan isma malam ba wanda yake da ita fazafarat aina umar da sayyidina umar ya ga haka sai ya zubar da hawaye wato wawayen zafi da ka kyale manzon Allah ya zubar da hawaye to abin karatu a wajen nan wato malama zana ya cika kattan masuratu wa tamma manawu wato annabi yana nunawa kan cewa idan ka taɓa min alkhairi so ɗaya abinda za ka yi min shi na shari a baya ba zai goge min alkhairin da kai ba wai dan ya sayi ya je badar annabi ya ce can da ka taɓa tsara da ni a badar wallahi ni ma sai na saka maka ka yi abin da ya cancanta a cire kanka amma can da ka je badar an yafe ma alan ka duba ga annabi karimi mana karimi annabi ya daga mai kafa amma to ya Allah shi kuma to shi Allah kuma wani lokacin an ji annabi ba abin nan to can dai Allah yana so ya rama da rahmaniyar manzo Allah ya amma duk da haka duk da haka sai dai an sauka da aya Allah ya ce ya yi wallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min haqqi يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون lan tanfa'akum arhamakum wala auladukum yawm al-qiyama yufsalu ko yafsalu bainakum wallahu bima ta'maluna basir Allah ya ce to shikenan annabi kai hakuri to mun hakura amma ya ayyuhal ladzina amanu ya kone kai imani da Allah la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kan kuriki makiyina saboda yana cikin maza da haka Allah ne kan kuriki makiyina da makiyinku wato waliyanku masunta limaranku wai abokananku kan kurike su tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima da'akum bima da'akum ya kuke nuna musu soyayya kai a hadin bin abibal ta'ata ya zaka nuna kafirai soyayya bayan sun kafirce abin da ya zo muku na daga ayoyin Allah na daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko da su kun manta yukhrijuna rasula wa iyyakum su ne fa suka fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum da kuma ba dan kun yi laifi ba kawai laifin ku an tuminu billahi rabbikum dan kun yi imani cewa Allah shine ubangijinku shikenan suka fitar da ku kuma za ku ta ku ce yau su ne kuma masoyan naku in kun tun khartum jihadin fi sabil saboda kawai kun fito dan jihadi dan a cikin daukaka a a a addini na wabta ga amar baki dan neman yarda ta shikenan kike kin ku tusuruna ilaihim bil mawaddati kuna bayyana masoyayya alhali ni Allah subhanahu wataala yace wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum na san abin da ku musulman da su kafiran suka boye a zuciya da abin da suka bayyana saboda haka duk wanda ya ƙara ya ƙara yin irin haka to ya sani wa man yaf'alu minkum wanda ya ƙara aikata irin haka faqad dalla sawa asu haqiqa ya karkace ya bude daga tafarki madaidaici ka ƙara Allah yake ƙara gaya musu ma in yastafu kum yakunu lakum mu'ada in fa suka haɗu da ku ko kai da kake rubuta musu cewa kana ganin cewa daga maka kafa za su kiyaye maka iyalinka in sun haɗu da ku a dagan yaƙi ya kunu da kuma a da su zama tumakiyanku da gaske babu wannan soyayya a tattare su wayar su ɗuru ilai kuma a idan ma'asanancin bisu za su miƙar da hannayensu da harasansu gare ku da cutarwa bi ma'ana su zage ku sannan sa hannayenku su yaƙe ku wawa dole ta kun za ma so da ma a ce kun kafarci saboda me kai haka dan ƴaƴanka dan danginka to bari ka sani ku sani lan tanfa'ukum arhamukum wa la'awladukum yawm al-qiyamah ‘ya'yan naka da kai don su haka da dangin naka da kai su haka ba za su taɓa amfani da ku komai ba na tashi da gyama Allah ya riga ya bambanta tsakanin ku da su musulmi daban kafin daban wallahu bima ta'amala basir hakika Allah subhanahu wata'ala ya san abin da kuke aikata la hawla wala quwwata da sunan fa an yaku saboda haka wannan a wato hadai ne fadi wajen bayyana sirrin musulmai ka nuna ka zamanto kamar jasus nasu ɗan leken asirin maƙiyan Allah shi kuma za Allah sallallahu alaihi yana can yana ta roƙon Allah kada Allah ya sa kafiran maka su san zai zo Allahumma khuzul uyuna wal akhbara an quraish Allah ka tafiyar da ido ka tafiyar da kunne kada la kada a ga abinda muke balle a ga kafiran quraisha kada a ji tanadin da muke balle a ji a ga musu kai haka saboda haka kuma Allah ya ka addu'a manzo Allah shi yasa ba ba su ji labarin komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hada tarjin sa baki daya goma ga watan Ramadan hijira tana da shekara takwas annabi ya fita da shi da sabon sa suka fuskanci maka a cikin rundunar yaƙi da ba ta gaza mutum dubu goma wata ruwaya ma kusan mutum dubu goma sha biyu ne na sahabbai suka tawo hanya akan hanya suna cewa manzon Allah ya haɗu da amminsa al-Abbas ya tawo da shi da iyalin zamu su musulunta tintin annabi ya karbe shi ya karbi musuluncinsa sannan annabi ya da ɗan amminsa da ɗan ɗan baffansa da ɗan gwaggwansa duka cousins na mazala ko shi ne abdullahi bin abi umayya suka da mazala sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan abdullahi bin abi umayya yana daga cikin wanda suka tsananta tsayayya da izaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah yake maka gabanin hijira saboda haka sayyidina Ali yana ganin su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan su sai sayyidina Ali su bari in je same su saboda haka ya je ga masa ce ku ta wajen manzon Allah ku taho wajen annabi ku fuskance shi ku gaya mashi abin ku ɗan uwansa ne to ku gaya mashi abin da ɗan uwan Yusuf alaihi salam suka gaya masa suka ce mai ce idan kun zo ku gaya mai ku ce qalu tallahi laqad asraka Allahu alaina wa in kunna la khati'ina wallahi Allah aluna mana wallahi mu wasu kuskure ne suka zo suka gaya manzo Allah qalu tallahi laqad asraka Allahu alaina wa in kunna la khati'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi murmushi sallallahu alaihi wasallam yace la tasriba alaikum al-yawm yaghfir Allahu lakum wa huwa arhamur rahim kada ku damu ba wani damuwa ta tsara ku yau Allah ya gafarta muku mun yafi duk abin da kai mu mun yafi to abinka da abokin wasa ai san yi wasa ko saboda kawai sai buga waka balarabe shi kawai waka kamar ruwan sanyi ne a wajen su yace la amurka inni ahmilu rayata li taglib al khayl lata khayl khayl lata khayl muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadani hadi غير نفسي وجلني alallahi man darratu kullu mutraji yace la amurka na rantse da wanda rayuwarsa take rayuwarka take hannunsa da ni ina rike da tuta tutar da nake ganin cewa dawakan ladan su ne za su galaba akan dawakan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma wani ikon Allah akan hanya sai mai shiryarwa ya shadda ni zuciyata ta canja daga abin da na to wai yau ganin nan man ɗarattuhu kulle matsalaji wanda na kore shi da gidanmu iyakan ƙoƙarin kora wai yau shi ne shi da zuwa ga Allah annabi yana ganin ma ya kuma dariya kawai da shi kirjinsa ya ce tabbas kai ka kore mu kai da ka kore mu Allah sarki sai da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga tafiya da jeshin sa rundunarsa a cikin azumi ga rana ga zafi ana azumi ba tsaya ko ina ba ba tsaya ba har sai lokacin magarba suka tsaya wani waje da ake da kwarmar ruwa aka ibi ruwa aka sha ruwa aka karya azumi sannan suka ci da tafiya ba tsaya a ko ina ba tsaya wajen da ake ce mishi marar zahran suka soka a wajen nan lokacin sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallah sai ya ce duk wanda yake wajen nan ya ɗauki sanda ya kunna wuta ya kafa ta saboda haka sabon na dubu goma ko dubu goma sha biyu kowa ya kunna wuta su kuma daga bangaren kafirai sun san da abu sufiyar ya koma ya ce masu bala maharata to kullum sai sun fito suna ɗan leke-leke su gaya za a zo musu saboda haka wata rana abu sufiyar da shi da hakimu bin hizam da bajili bin warka suka fito suna irin leke-leke da daren na ranar da annabi ya sa a kunna wutan nan baki daya a abu su ya ga wani irin haske da ya wata wannan wani irin haske ne sai ba ya ce a wannan ai hasken banu banu khuza'ata ne su suka kunna yace kai yake yana da basira ce wannan hasken ya fi karfin yawan mutanen banu khuza'ata ba su bane ba makarar nosawa gaba suka ce a'a nan san mu nosa gaba ba bai sa su ba kai dai kai gaba ayo saboda aka yi kara gaba yana tafiya kawai sai ya da Abu sai ya da Abu Sufyan ya da Sayyidina Abbas radiyallahu anhu anni manzo Allah Abu Sufyan yace Abbas me yake faruwa ne na ganku haka sai yace haza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nasi wa sabaha quraish yace ga manzo Allah yana cikin jama'arsa kai can quraishawa ina ganin musu bala'i saboda haka sai Abu Sufyan yace dan Allah menene kake ganin mafita me mafita al'abbas ya ce mashi gama gaskiya ce ce lau zafira bika rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadri banna ulukaka in annabi ya zaka sai fille maka a ga kar tsora shi a ai ka san shi yaki dan zango ne alharbu khuda saboda haka yace me abin yace zo mu tafi da kai wajen manzo Allah na ma garantin safety naka e ba abin da zai same ka ya taho da shi cikin rundunar musulmai ha wane ne a gaban wanda annabi ya sa rinka kare musulmai kuma a lokacin wane ne wato mai gadi musulmai a daren nan yadda umar bin haddadi an yi karbata ai ga zama a ko saboda haka yana ganin abu sufyan sai ya ce adu wallahi alhamdulillahi alladhi amkana minka bi ghairi uqudin wala adin yace mai Allah sun gode wa Allah da ya kawo mana kai yau ba tare da an sha wahala ba komai yau ga kana kawai sai ya abu su yana ɗan jashi gefe matsar da shi daga gefen sai nan umar hasan sai nan farfa wasa ya shiga da shi haimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai nan umar ya biyo su kafin ya ce komai ce ma da an ya rasu la'adu kyalenin fule kan wannan abu su ɗin sai abbas ya ce a'a aina mai garancin sarkinsa shi yanzu halifi na ne saboda haka sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tsaya kai kalli Abu Sufyan sai ya ce ya Abu Sufyan alam ya ni laka an ta'lam an la ilaha illallah yanzu wani lokaci bai yi ba ka san babu abu bauta da gaskiya sai Allah lokaci bai yi ba ka ji fa sai manzo Allah sai Abu Sufyan ya ce bi abi anta wa ummi ma ahla maka wa akramaka wa awsalaka law kana ma Allah ilahan akhar lakana aghna an shay'an ya ce uwata da ubata fansa gare ka rasu rai mamakin haƙurinka shi da kansu ba mamakin haƙurinka mamakin karamcinka mamakin yadda kake sada zumunci ai da a ce akwai wani ubangiji bayan Allah subhanahu wata'ala yau da ya taimake ni eh kaga ai yayi wada ko ya musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi wai hak a alam ta alam yani laka an ta'alam anni rasulullahi yace yanzu kuma bai lokaci bai da zaka da ni manzon Allah ne sai yace amma hazi fa inna fi nafsi hatta al'ana min hashi'un amma dai a ce shi ne wannan har yanzu kai annabi ne har yanzu akwai wani dan abu haka a zuciyata sai al-abbas yace ya rasulullahi a a sai al-abbas yace sai al-abbas ya ga abu sai kai ka musulunta ba ka wala kanka cewa da yanzu zan karya alkawarin da ne maka nan da ya ce a shaɗi Allah ila yin lawa shaɗi na musulunai ya musulunta kyakkyawan musulunci an fahimta ko ya musulunta kyakkyawan musulunci to ku ji wani sabon karamci sai sai tun abbas ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wato shi abbas fiyan da kake ganin shi rajulun yuhibbul fakhra mutum ne wanda yake san alfahari shi shugaba ne a cikin su shi ko sarki dole sai alfari ko faja Allahu shay'an kai mai wani abin da zai alfari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man da hala dara Abi Sufyan fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin wa man dakhala al-masjid al-harama fa huwa amin sai manzo Allah ya ce Abu Sufyan kaje ga musu duk wanda ya shiga gidanka ya aminta ai ko kaga alfari ya ka ji bakaranci da manzo Allah ya zo ya musulunta an bashi makami babba a yau din nan wanda ya shiga gidansa kuma ya kulle ya zo ya yaƙe ba ya aminta ba mu shiga dawa wanda ya shiga masallacin harami ya amanta shi ne da Allah yake cewa inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza saboda haka washe gari ranar talata 17 ga watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro ya baro da shi da saban sai bar wannan guri da yace ku sunan shi Marru Zahran saka nufi tsakiyar garin Makka a lokacin tutar al-Ansar mutanen Madina annabi ya bawa Sa'ad bin Ubadata an fahimta Sa'ad ya rike tuta yana towa kowai juya da zai baya gani a gefansa Abu Sufyan kowai sai yace al-yawm yawm al-malhama اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا يكلا أبو سفيان ينتهي يورانا بلائك إيه يورانا دلاء لا أهل تمتنتيني يورانا دلاء الله زي كذ أنت قريشا واني أبو سفيان ينتهي يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد من ذا الله كاجفا أبو سعد يكي قام كاجفا ينا قورة ثاني تقول أنا جمعني سابان آه بيسوا نشي كرنتي نمان ذا الله saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yake yace gashi gashi abin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badal yawm yawmun tu'azzimu fihi al-ka'aba al-yawm yawm azza Allah fi quraish yace a yau ranar da Allah zai daga darajar ka'aba ne yau ranar da Allah zai daga darajar quraish ba dai quraish aka ce ba ka sata to yau Allah zai daga darajar Allah shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ba ni ba ni tuta inda ne da kan ce wane na am karbi ka sai mazalaye yana karba da gurin sai bawo kuma dan sadu kaisu bin sa'ad bin ubadata waye ba din kenan dan Allah ji shugaban simana an yi rigima amma in ni da kai ne yanzu ina kwacewa ina kwacewa daga hannun kabara sai in bawa abin nan ma- malam sai ko malam aukari shikenan sai ka kai ya fara an ba shi abin nan eh, an kwace mai wa- bidiyo an ba- an ba wa aukari sai jima za ya iya komai malam gwani kenan sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wa ɗansa na ga shi ya ba wa ɗan A duk uba sai yake ga ɗansa ya gaje shi saboda haka kafin a matsawar maka nan da nan abu sufiyan ya ƙara gudun abin nan raƙumansa ya shiga yana shiga ɗaga muryar sai ce ya kukurai shawa ha za muhammadin ƙajja a kunfi ma laƙi bada la kumbi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da rundunar da wallahi ba za ku yi tunkararsa ba ba yadda za ku tunkar wannan saboda haka a faman da kala jara abi sufyan huwa aminu ya fara faɗa nasa amma akwai kashe ji duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta amma ka tsara ba faɗa girman kai suka ce ma tukun ya abin nan an nazara mai gidan mai gidan ka zai mana duk yawan nan namu ai gidan ka wani kaɗan kace sai ya ce to shikenan wa man aglaqa alayhi babu ko amin duk wanda ya shiga gidan sai kuya ya aminta wanda ya shiga masallaci sai kuya ya aminta nan da mutane aka warwatsu masu shiga gida suna shiga masu shiga masallaci suna shiga shi dai abu tafiya ne ba su shiga ba iya nasa ai wannan ego da ba zai kyale su ba sai da aka da aka kusan shigowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare wani sabon strategy ya kirawo a Khalid bin Walid Saifullahi yace ka ja jama'a ku bangaren dama eh ku shiga maka ta kasan za ku shiga mata duk wanda ya yi kokarin ya hana ku shiga kan ku bari saboda kowa ya shiga gidansa amma an samu masu hamasa yan samari ka san shi saurayi ko da yaushe hamasa gare shi ta gaskiya da ta karya eh Allah ya sa mu wa hamasa masu zanto ta ta alkhairi sannan ya ce duk wanda ya muku kan ku bari lallai sai kun zo waje na saboda haka haku kuma a nan a kan dutsen safarar sami sannan ya kira a zubair bin awwam ya ce ka kuma ka bata bangaren hagu ya ce ka shiga ita kuma ka shiga wa maka ta sama ga wannan ta ƙasa ga wannan ta sama wani a nan fa aka koyi da ake yin yaƙi ta sama da ta ƙasa ana raro ko ku ta nan eh, eh, inda rasha take yi wa ukraine kenan ta ƙasa da ta sama na fahimta ya ce kama ka katsa ko ina ya ce ina abu ubaida yace kai kuma ka tafi da kai da jama'a ba ku da takobi ba ku da makamai ko to ku tafi da kasan ku ku tafi ku a kasa ku tattaka da kafa su ga yawan ku ina so ku shiga takwarin maka ko kuma a an ga wani makamaci da saboda haka kowanne jagora ya ja tun ga ya ja jama'arsa ya bi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya abin nan duk wanda suka to ta kasan nan idan suka tawo suna ganin Khalid bin Walid sun san wane ne shi ai sai ce kai ba zai yi ba wani zuwa zai ce a wancan mai ɗan sauƙi ne zubairu ne zubairu bin awam ne bari mutum kare duk sai da aka shi su ana wasa maza la aiki ya aike ka tona bu dukkanin su ba wanda ya iya har annabi zai ya tsaya su ma suka to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muhajirun al-ansar suka to baki ɗaya suka tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka tsaya a baya wasu a dama wasu a hagu annabi ne kada ya tsakiya rawi ya ce kana nesa kana ganosa sallallahu alaihi wasallama da jan rawanin nan yana murmushi la haula wala quwwata da yazo zai shiga maka sai ya kasa kasa da kansa dan tawadu da Allah an ce saboda tsabar kasa da yayi da kansa tawadu gemun sa yana taba siddin rahukuma dan tabuwarsa yana kasa yana girmama ga Allah subhanahu wataala har ya shiga masallaci ya dago daga kan kan nan nasa yana zuwa ya fuskanci hajjul asad da sanda annansa ya nu- ya yi nuni zuwa ga hajjul asad da wannan sandar ya yi taslimi gare shi sannan ya fara dawafi da dai wannan sanda annansa ya dawafi da ya dawafi a lokacin ka'aba abin nan gumaka guda 360 ne a ciki gumaka 360 a cikinsa duk annabi yana zuwa duk wanda ya ɗauki sanda yana dukan gunki ɗaya sai dai kife da fuskarsa annabi ya ce wa qul ja al haqu wa za haqal ba'il innal ba'ila kana zaku gaskiya ta zo ƙarya ta gushe Eh, ita ƙarya fure take ba ta yaya saboda haka manzo Allah sallallahu dukkan suka waɗe a fuskokin suka kekire annabi ya shiga Ka'aba yana iya ga gumaka da drawing drawing da rashin kunya hada drawing din Isma'il alayhi salam da annabi Ibrahim alayhi salam annabi ya ce a goge wannan ba kakanni na bane ba kawai dai sun ce su ne ba su bane ba wa'in aka goge su sannan ya ce a kullo kofar Ka'aba daga shi sai Usama bin Zaid wato wannan sahabin da manzon Allah yake san shi yana san shi yana san babansa idan manzon Allah ya kalle shi sai murmushi ya ce alhibbu ibn al-ibdi yace masoyi dan masoyi na kai annabi yana san shi Allah ka sa Allah ka sa Usama ya zo mu ai yana so annabi ya so yawa saboda haka daga shi sai Usama sai Bilal wannan sahabin da manzon Allah ya kalle na ga abu mamaki wai na je sama bayan na ji na gana da ubangiji na shiga aljanna kawai na ji takun kafar ka aljanna me yasa ne ka wani aiki kake ce wallahi kullun ya rasulullahi da alwala a jikina alwala tana karewa tana daura wata sabo kuma in ne daura sabo sai na raka abi na fula to kun ga yadda ake samu aljanna saboda haka annabi ya shiga yayi sallah a cikin Ka'aba ya zagaye Ka'aba yayi kabbara a kowane rukuni na Ka'aba sannan ya ce a buɗe kofa ai ana buɗe kofa ba sai da jama'a ba sun ci kama kil duk Qurayshawa sun fito sun yi jugun jugun to yau kuma ya ta kasance annabi yana fitowa ya kalle su ya ce la ilaha illallah wa da wula sharika la sadaka wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda yace babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya alƙawarin Allah ya cika ya ce mun zan zo maka nan bude ta shi sa shi bayan da yace fa innal ladina to Allah lokaci yayi saboda haka wani sana abda ya taimaki bawansa wahazamal ahzaba kuma Allah subhanahu wata'ala ya hambarar da tarin makiya wahada wushi kadai sanai ce ya ma'ashar quraish ya ku quraishawa inna Allah qad azhaba ankum nuhuwatal jahiliya Allah ya fitar muku da watakan gilli na jahilci da kuka da kuka kasance kuna yi wata azzuma habil aba'i da yadda kuke alfahari da iyaye ni babana ni kakana shi Allah ya cira yace ku sani annasu min adam wa adam min turab ku sani mutane baki daya daga adam suke ba wani wannan yafi wannan kuma adamin nan baki daya daga ƙasa yake sanai yace ya iwan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا كو جماعة حقيقة من هلشيكم جاء الله daga mazaje da mataye muka sanya ku jama'u bayan jama'u da ƙabilu ba don kuma muka sassaɓa ƙabilu don ku san juna ku yi koyi da kyawawan al'adar wannan ƙabilar wacce ita ma ta koyi da kyawawan al'adar waccan ƙabilar ku sani inna akramakum wanda ya fi ku daraja baki daya wajen Allah a tukakum wanda ya fi ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suratul hujurat kenan sanai yake ya ma'ashar quraish ma tarawna anni fa'ilun bikum to ya quraisha duk abin da kuka min me kuma kuke tunanin yau da mu suka ce qalu khaira ai babu da kai sai alkhairi ya rasulullahi eh akhun karim wa ibn akin karim kai da kake dan uwa mai karanci wayo ha dan dan uwa mai karanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni aqulu lakum kama qala yusuf yusuf li ikhwati zan gaya muku abin da yusuf ya ga yan uwansa la tasriba alaikum yau babu wani damuwa ta tare la ilaha illallah duk abin nan da akai yau rana da annabi ya ci kutubi na yafi Allah Allah ka ba mu nasara a rayuwa da makiyan mu za su zo mu ce menene damuwa ku je min yafi ku je min yafi Allah ka ba mu wannan nasara ai nasara in ta kai nasara me wani na ba ku misali jiya ka ji irin wata irin nasara ce kai ne ka samu nasarar naira biliyan guda ka haɗu da mutumin da ya kwace maka dubu ɗaya me haka ce to ka ji ma probil ya ce a kara mai ko dubu ko dubu goma ka ce ka an yabe ma an fahimta ya ce iza hagu fa an tumu dulaka ku tafi din nasa ce ku dukkan hanya da muku la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama yana saukowa bai tsaya ko ina ba sai dakin sayyida ummu hani'i binta abi dalibi eh wanda sai ta sunan sa kenan eh yana zuwa ya shiga yayi wanka sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a takwas lokacin walha yadda wasu malamai suna cewa wai wai wai ana kanta da da salatul fati a amma sallar walha ce yayi ta raka'a takwas washe gari sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi ba cikin mutane ya gode wa Allah ya yabi Allah ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce ya ku jama'a haƙiƙa inna Allah harrama makka Allah ya daga darajar makka ya haramta an yaƙi a cikinta yau ma halakar samawata al'ad tun da Allah ya ci samai da ƙasa ya ce wannan tana da alfarma da bayan yaƙi a cikinta ba saboda haka fa iya haramun bi hurmatin lahi ila qiyama haramun ne a zo a zubar da jini a maka tun daga yau har tashin kiyama wallahi hindul limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfuka fiha dima bai halatta ga mu'minin da ya imani da Allah da ranar tashin kiyama ba ya zubar da jini a maka yace ko ni da kuke gani ni ma dan Allah subhanahu wataala dan awa ɗaya ne kawai ya bani dama na shigo ina shigowa kuma ina buɗe ya ce to an gama yaƙi ba karin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce al yawmu ka hurmati hadil amsi saboda haka yau ta koma alfarmata irin na jiya makan nan fal yablug ash-shahid al-gha ash-shahid al-shahid al-ghaiba saboda haka wanda yake gurin nan ya sanawa wanda baya gurin nan mu kenan an sanar da mu ba kai ba zuwa yake maka to kai yanzu mai naka je ka yi a to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a maka kwanaki goma sha tara kwanaki goma sha tara adadin harufan bismillah da harufan lalmace yana ƙara daddada musu iliman addini yana ƙara shayar da su zuwa ga hanya ta farki ta saduwa ga Allah ya daɗe ya daɗi har mutanen Madina suka fara jin aka fara kiran da hanya fa annabi bai zai ƙara sa ya fara da'awa fa kenan shi kenan yanzu mun tashi a tuta babu annabi ya ji suna suna wannan magana ya ce wai me kuke cewa suka da ba abin da kuke cewa annabi ya ce ku faɗa a wata waya aka ce Allah ya sanar da manzo Allah wata waya da ya taku ya ce ku ga manzo ya Rasulullahi ina da yace kamar shikenan an dawo gida kuma shikenan idan mun da zuwa ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka abin yake ba ni kirimi ne ai haka yace ma ma'azal da Allah kiyaye al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum a cikin ku zan rayu a cikin ku zan koma ga Allah kai da an tashi kiyama cikin an zan koma ga Allah idza jaa nasrullahi wal fatah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبي بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله فاتحة صلاة الفاتحة آمين آمين آمين آمين الفاتحة